الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda falalan sai ba mu dama mun sadu a wannan masallaci mai albarka a tare kuma da mutane masu albarka domin gabatarwa da tafsirin alkurani mai girma a kamar yadda aka saba gabatarwa a kullum a cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadanu wanda aka sauƙawa manzo Allah alkurani daga lauhin mafoji zuwa baitul daga nan bayan wata shida da sauƙan qur'ani daga lauhin mafuz ya ga fara aiko manzo Allah shi dace dace a cikin shekara 20 da wato da uku sallallahu alaihi wasallam to shine anan Allah yake bayani akan mutan Makka don mutan a suran Makkiya don tana kalubalantar mutan Makka dan lokacin annabi na zaune a Makka yana kiran su su yi imani ba su imani ba don haka da su ake maya da su ake muqabala Allah ya ce wala kada hakika wasalna lahum alqawla mutan Makka mun musu bayani da Allah na alqawla alqur'ani shine qawla Allah wannan magana ta mu wato alkur'ani mun gaya wa mutan maka ita dalla dalla ai kaga zuwa amma shi tunji kamar kamar a riko hannunka a nuna maka Allah saboda dan dan tauhidi kuro mm to mun musu wannan abu dalla dalla la'allahum yatadhakkarun domin su tunani in ji Allah ya ta izuna to azantu fa yu'minuna sai ba da gaskiya amma ka san imani kayan Allah ne wanda Allah ya bai ba shi imani zai ganshi da imani wanda Allah bai ba shi imani ba kuma to ta bare mata ba ka dai hujja kace dan tunda ba kayan ka bane kuma an maka ta yake kai kada an saki a ce an ji ka kai baka sani ba alladina hadina humul kitaba Allah ce waɗanda muka bai wa littafi min kauli gabanin sa ai alqur'ani wato mutanen a taura da na linjila kun bi yu'minun suna yin imani da alqur'ani wannan aya nazala ta sauka bi jama'ata akan wasu jama'a aslamu suka musulunta min al-yahud da yahudawa ta abla ibn salam kamar abla dan salam wa gairihi da wannan sa abla dan salam manzala ne sama suna abdullahi sunansa shamawilu ma'aikinsa salam to shi ne yana da labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to sai ya yi wa ɗan uwansa ta yi malamai na su je su tunkari annabi su tattauna karfa annabin nan ne da annabi musa ya ba da labarin zuwansa kuma a zo mu yi sakaci a riga mu fa kar mu yi sake ba a riga mu fa ya kamata mu je mu ganshi mu tattauna mu san shi wane ne in wani masarake ne sai mu zo mu dubi ra'ayinmu in ma ya je ya ta sarauta sabo muna harkokin amma mu yaƙe shi amma fa in annabin da Musa ya ba da labari ne to mu je mu imani ya fi mana suka ce a ku ba za ku ce ba yayyayi suka ce ba za ku ce ba shi dai ya yi musu magiya su barke ji aka ji doji abin da ya same shi ke jawo kan yake ya yadda shi ne ya zauna ya ɗauki alƙalaminsa ya ɗauko littafin a taura ya rinda ɗamo wasu tambayoyi masu wahalan ganewa wanda a tunaninsa dukkan duk gurare ma ba annabi ne mutum ba zai iya gane ta ba sai su manya-manyan malaman a taura da suke zurfi a ciki amma wani mutum haka kan in dai ba annabi ba ne ba zai iya gane wannan amsar ko guda ɗaya ba a cikin wannan tambayoyi ya duba wannan ya sa ya rubuta ya duba wannan ya sa ya rubuta sai bai rubuta tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu ya taho da almajiransa suka zo har madina ya zo ya sallama a fadar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji Ali ya amsa sallama yake wa alama ne da ba alhuda salama wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai aka yi amsa masa aka gaisa aka gaggaisa aka tattauna ana annabi ji masa dan salamu kai ne ka zo a a a to ya zo magana aikin annabta ba mutum wani bai san ka bai faɗi sunan baban ka kila ma baban ya fi shekara hamsin da mutuwa sai a wane kai dan wane sai yawa kazan dai ba a tsaya san ka ba e ya ma sai ne kwakwam kai ne ka zo jiminin zo ya ne ka haifa man ɗawainiya kana ta ci tambayoyi akan za ka zo ka gabatar da tambayoyinka a gabana akan in ni annabin Allah ne in an sa su in ni ba annabi bane in kasa an gosu tambaya ɗaya ɗaya ka rubuta tambaya dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha hudu an yi haka ko ba a yi bai an yi haka ita to me kake zuwa maka a barka kake wahala kana tambayar ana amsa maka kuma a dinga gama tambayar ne tun baka faɗa ba ce tambaya ta ɗaya ita ce kaza sai mu gama amsa ta tambayar da ka rubuta ta biyu a littafin ka kuma littafin na aljihun ka ita ko irki tambaya ta kaza sai a faɗa ma amsa ta yadda kake zuwa kaza a yi maka yace ai shi da ya ga annabi ma ya gane annabi annabin Allah ne yace ya gane annabi fiye da yadda yake gane ɗansa ƙarami a cikin yara suna wata bai ce ɗansa babba ba ya babba wuyan ganewa da shi zai iya shiga duniya zai yi shekara kamar talatin ba gan shi ba ya je samu duniya a can ya zama an yi zo a can lalle a gani warin ne kuwa to ɗan ka ƙarami ba ba inda zai je da barkai ko sati ce kuna tare ya ce to na gane muhammadu annabin allah ne wannan nan musa ya faɗa fiye da yadda na gane yayana ya yi imani ya zama babban malami shi ne za lokacin da aka samu gardaman nan aka yi rigima sosai da wasu mutane suka zo 'yan tawaye za su kai sai yi usman sai yi yana mutu a yana musu a da yanzu kun sani ruwan garin nan wanda ya fi ruwa daɗi daɗi a garin nan na yahudawa ne kuma sayar da shi suke yi ba mai sa sun yi kuɗi da kuɗi ake yi usman ne ya sayi rijiyar da shi din rijiyar ya baiwa annai muhammadu saboda talaka ita annabi kuma ya kyautar wa talakawa ya yi rijiya ce to shi ba ya bayar ne don abai talakawa ba shi da a ci an sa ne za a ƙara kuɗaye da shi yake karba sai a ci gaba da karba wanda shi ma a shiri ba amma in za a ɓata abu ne a yi almubazzaranci da abu na dukiya mai yawa haka a ba da shi kyautawa talaka to bai yadda ba to mu ga daba kawo kuɗi ya kuɗi ba zai ba da kuɗi ba amma kuma bai yadda ba sai ya kai yarjejeniya da shi akan to ya zama na yawan kudin duka an ba shi su a kan rabin rijiya shi kuma ya rike rabi ya ce ya yadda to yanzu ya za a yi a da rashin ya ce yi rabi kan sai mu zama rijiya ta mu yau gobe kuma taka ta ga kana da rabi muna da rabi kenan ya ce ya yadda kuma ya ce ni ma na yadda kuma ya je kai wa annabi rijiyar da sharri aka sanar da jama'a yau ranar musulmi ranar annabi ne yau kowa zai je ilu wanda zai yi ba yau da na gobe tara ya ji a gidansa gobe in ya ɗauko kujerar zai zauna inda ke sai da ruwa ko mutum ne ba zai zo ba ya saya ba a je da yau fa ranar ka ya bar masa ranarsa ya zo ya zauna har rana ta fari ba mai zuwa sai ko na kawo ba shi gari kuma rana ne na sabi da bin layi a zuwa ta ɗiba da ya je kai ku sai rabin ma sai muku ya ƙara sayarwa kuma ya ƙara biyan kuɗi mai yawa kuɗi ne wanda ya wuce ka ɗauka da kanka sai dai a ce aka ku ɗauka ba kuɗi saboda yawa sai dai a taimaka ma a ji da kuɗi eh a kai haka aka bida a kai masa ya bai manzan Allah yadda amma wannan rike kuce kai ta ruwan ta ci kaga yan tawa Usman kai ruwa gidan Usman ita yanzu da Allah abin da ku a tunanin ku kun yi adalci yaje kullum masallacin nan shi dai yanzu bai annabi kyauta yake ba zai kafi kyauta ba sai da kudinsa aka cire manzo Allah a filin masallaci ya biya da kudinsa da musulmi suka yi yawa masallacin ya yi kaɗan Usman ya da rabin fili wanda ya kai wannan masallacin sai aka rusa aka hada sai ya biya yanzu ku shiga ya shiga ya sallah a ciki mun kunce ku ne da gaskiya haka dan salamu ya tafa dan magana dalla dalla suka ce kai mu nan ba bai hudu a cikinmu mu sai mu kalle bai huje mu kashe wasu malamu ba abin da ya dame mu kadin ka mana bakin ka wasu alandu ba ta yazo kashe ne na Usman Allah ya kiyaye shi ne ana ake cewa wasu daga cikin malaman Yahudu sun ba da gaskiya kafiran maka sun ki wani malamin Yahudu yana karatu cikin attaura ya gana atin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda daya ya goge shi saboda biyayya ya kankare wace gari ɗauko ya duba gun don ya ga aikin da ya yi sai ya gana a can manzo Allah ya zama biyu wato kwatance na manzo Allah ya zama biyu a inda ya goge daya sai ya goge su wace gari suka zama gugu ya goge su suka zama takwas ya ce kai ya rantse da Allah da ya aiko annabi Musa kadan bai daina goge na atin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin a taura littafin ma zai zama gaba ɗayan na atin manzon Allah saboda haka sai ya zo ya ga manzon Allah in ya san manzon Allah ne in ya gan shi zai gane sai ya tafi ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi bai wuce kwana uku da rasuwar manzon Allah bai zo maka ya zo madina an binne manzana da kwana uku ya zo madina ya gamu da salmanu faris a wajen gari yake mai man zalama ya amsa yake masa kai ne muhammadu eh a ba ni wace a haɗa ka je kai da mamu da na tuka mun ƙarya dan na gama mun zan gane yake to na labarin muhammadu salmanu faris yake to in na gaya masa annabi ya rabu kila ya koma in na ce na na yi ƙarya sai na ce masa malam ni ga fi gani na a nan ne bawa ne eh ba irin ku manyan baki kamata ku tsaya kuna magana da bayi suna cika ku da surutu ba mai zai hana mu jiyan kai ka wajen manya mutan gari da taɓa irin ka ka je bi magana da kai ai ya shi kaza kana magana da bawa ya faɗa ma abin da bai sani ba sai ya shigo da shi yana shigowa da shi har masallacin annabi ya sallama sai na ali amsa masa sallama yake maza kai dai Muhammadu ya ba ni bane yace ai da ka je kai na na je ka mun kaga walaki an da Ali ibn Abi Talib amma kai ne Ali Abi Talib ko yace ni yace do na annabi ina Muhammad aka je masa yaro ya rabu yace yaro yace do ai annabi karshen zamani yana da wata ‘yar bulala da yake riƙewa in ya hauta abuwa in na kalli bulala zan gane annabin ne ko ba annabin ba ne wanda aka kwanan da mana cikin ataura in na kalli bulala zan gane ba ne ne aka yi wani fatima karɓar bulalan aka kaya duba ya gane annabi a bulalan annabi wannan annabin allah ne manzon allah ne yake amma ina so ku ƙara mun yaƙini daga cikin tufafin da annabin ƙarshen zamani zai bari a duniya yana da wani dabba mai ƙarfin hannu ya sa ta yaje yaƙi da ita zai yi alwala ya naɗe hannun bai naɗu ba sai zame hannunsa ta ƙasa sai yi alwala ta ƙasa sai mai da hannunsa a ji a samu rigar da gani ka yi wanda suke fami makwama mana eh ka ji makwaman kenan aka ji aka kawo ya gani ya musulunta ya ce to Allah kai ne ka aiko annabi Musa da gaskiya kayi ko annabi Muhammad da gaskiya mu ne malaman da muka gaji annabi Musa amma muka bar gaskiya muka tattara mutane saboda san duniya da shugabanci yace yanzu ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah yace ga shi na zo wajen manzon ka ban same shi ba amma Allah yadda na zo nan na gargidan annabi na musulunta na yi imani da shi na gaskata shi Allah in ka yarda imani da nayi ka matar da ni yau ka riskar da ni a ne mama eh da ya kalma jara sai mutu abun ka eh sai ka zana ga tana wai na kai ne mai san kullun karka mutu an ji wadi ka ji Allah kai ba a ƙara fadi ka ƙara ji Allah kai ba kaga da Allah ko ba ga muke bane kullun muna ƙara ba to wannan kenan wa minan nasara haka daga nasara ma ai qadimu min al-habasha sun zo daga habasha ka san lokacin da hakun da za a sabai a maka sai ya kawara su koma habasha a kan hanya ya bi mamaki an tura tawaga a kamo su aka bi su da abin hawa aka sami su a gindin tumfafiya sai duka tsugunna a gindin tumfafiya sai tumfafiya ta ta tsare su daga nesa ga mutane kana gani da aka zo ya ka samu tumfafiya ce daga nan tumfafiya har yanzu wani lokacin kasan tana haka kana hangowa ba maka wanda da yake kamar mutane a tsaye a tsaye a gindin dufafiya kana zuwa babu kowa da ya haka ta baiwa sahabbai kariya suka wuce har habasha ba gano su ba daga ba aka ji labarin da habasha amma sun hau malkaba da haye ruwa to daga nan aka aika a murgun al'adi Allah ya da shi lokacin bai musulunta ba shi babba ne ya fada sarkin maka shi aka aika wai ya iya zance shi ko ya aka in ya tsara ya tsara ya je sa mu sarkin Habasha shi ana ce masa najashi amma sai dai sarautar garin ne najashi domin wancan wanda ya damu da Abdul Muttalib nan ma zamanin sarki Abar Hata wanda ko kawo ashabul fil ko kawo haji maka kaga ana ce masa najashi ga yanzu ma an zo ana sarki najashi to wannan ba shi ne wancan ba wannan jikan wancan sarautar garin ana kiranta na jashi kamar da yamman da suke cewa sarkin su tubba'u yawwa akwai masu ake sara akwai ƙasar na fara da rum yawa don haka ne a lokacin akwai fir'auna a misra ko haka ake lokacin to dai amrul abi yaje ya tafi fada ya gana da sarkin habasha shi na jashi su kuma nasara ne ya ce musu tawa a garinmu akwai 'yan tawaye a maka sun yi tawaye sun gudu sun shigo ƙasarka kar su ɓata maka ƙasa sarki maka ya aiko mu gaishe ka ya ce ka kama su a ɗaure su ka danka su a hannunmu mu mai da su gida a yi musu ladabi ci gaba da biyayya su koma gida a zauna lafiya kalau ya ce zama sai ku zauna sai mun bincika sarki yasa aka yi bincike aka ce lalle akwai waɗannan bakin sai aka nemo su aka zo da su sai aka ido kudu ga jigadun kafaran maka ga wani an san juna su ne waɗannan su su suka je su ne su ne ya su ne sai a ba mu sarki ga ba ba ka zanye ba sai na tambaye su mana na ji labari kuma a bakin ku sai suka rana ɗaya ya magana jabo ɗan yayan sai na ali shi ne mai magana suka ce to lalle mu a maka ba abin da aka sani illa dodo ana taɓa watan dodanni ana shan giya ana lalata da mata ana kisan kayi ya taɓa ɗan ɓarnar da kafurai suke yi shi ne allah ya kuma da manzo ya ce mu kaɗai ta allah ɗaya ka kuma a cikin addinin kirista ba maganan dodo ba neman mata ba sata ba kiran kai da ya gama bayanin abin da annabi ya zo ya kira a kai suka yi imani sai shiga ai addinin ku ya kama da namu mu ma mutanen yesu almasihu mu ma ba a kiran kai ba a sata ba a lalata da matan banza duk ya dafa abin da suka ce ba kyau waje shi ma a nasa addinin babu kyau to yanzu kun zama makota ku zaman ku a ƙasan nan saboda addinin mu yayi kama da naku kuna naku muna namu wannan da suka zo sun zama su ne bare su addinin akwai shan giya akwai kisan kayi akwai cin mude har suka zama muhammad na cewa abin da ya kashe da bakin karfe wai wuka kenan har ya bi abin Allah ma ya kashe da kansa Allah da ya halitta shi ya kashe mutu da kansa amma wai Muhammad da wai in ya sa wuka ya kashe wai nasa ya a tina da kan a tina Allah ka ga wannan abun in aka ɗauke imani in dai za a aiki da hankali ka ga hankali zai iya bata nan don wa ya kashe mutu sai Allah ne to dama halitta waye ta to mai abu ya kashe abin da ma kana da faɗa a kai ka ce kai dai kai ne mai kashewa ka duba ganin wani ma haka suke kai lokaci su ɗauko abin da in dai da hankali ne wala ba za ka iya ganewa ba sai su dulme mutum sai dai yana ɗauko imani a ce mai abun ne yake kana yi yawa mai abun ne yake kana yi saboda wancan yana da illa wannan bai da illa shikenan aka hana su aka ce ba za su bar gari ba ci gaba da zama a gari aka ce domin ne zai je ga sarki shi da yake ya iya magana da in ya zo ya faɗa wannan sarkin zai ba shi su ya mayar kuma ga shi an zo an gamsu zafi ya ce a koma wajen sarkin sai a koma ake to ai san kai daɗe waɗannan sun ce suna makonaka da ko addinin ba sa tare da ku mutane suke zagi yesu almasihu zagi tsakaninsu da annabi sa zagi su ne suke jawa gunan ya ce wai kalan girgin an kala gane biya kuma ta ɓaci a je a dawo da su sai yanzu kuna lagin yesu almasihu kuka ja ba ma lagin muna girmama shi sai yayi mazata ku da kuka ce isa ba dan Allah bane in ji abin muna ka zai hada fada ku da kuka ce isa ba dan Allah bane jabir ja ba dan Allah bane mun Allah yana dani Allah ka ai bayar da isa kan ba dan Allah bane dan Maryamu ya ja sarki shi dan Allah ne mana ya ja ba dan Allah bane ya kama zo ta Maryama da barin kan zama Qur'ani wa zikru ta Maryam idan ta bari zama kana sai ya ta karanta wai daga da har yazo ce zalika isa ibn maryama qawlul haqqil ladhi fi yamtarun ma kana illa an yatikum wa subhana ila qari amran fa inna ma aqulu kun fa yaqulu idan ya faɗo da kan kujira yesu jira sai musulunta shine ayoyi da dama suke ba da mamaki a Qur'ani ga annabi Muhammadu a maka yana wa'azi kafar maka sun ƙi su musulunta yahudu ya zo daga wata ƙasa sham ya musulunta nasara a haɓar ya musulunta ku mai kuke jira mutan maka yawwa wai da su alaihim in ana kan da musu alqur'ani qalu amanna bi yadda mun ba da gaskiya da eh mun ba da gaskiya innahu alhaqqu shine gaskiya na rabbina daga ubangijinmu inna kunna min qawli muslimin ai mu ka dun qur'anin ma daman musulmi ne mu wahidi masu kare ta Allah wallahi ka ga wannan mutanen yuta wani ajaran mara ta za a ba su lada ninki biyu bi imani bi kitabai saboda sun ba da gaskiya da tabai biyu sun imani da ataura lokacin da ake aiki da ataura sannan sun zo sun imani da alkur'ani bi ma saboda saboda hakurin su alal amal akan yin aiki bi imani da tabai guda biyu wa yadra'una suna tunkudewa bilhazanatin sayyi'ata suna tunkuɗe mummuna da kyautawa kullu ana san wanda yayin wani abin da bai dace ba to yayi kyakkyawa dan ya goge wannan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka biyar wa mummuna kyakkyawa don ka goge ta inda ga yawan mutum mugun hali yau an ga wancan hali ai kaga wancan ya ya ta haka ake wa min ma radaka nahu min dukun da abin da muka azurta su suna ciyarwa yadda saddakuna suna sadaka wai za su bi wallan nawa in sun ji magana jefafiya ta banza a shatma kamar magana ta zagi wal aza da ta cutarwa min la kufa da kafirai aradu an wani su kawai da kai su ji kamar masu ji ba wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum yace ku yi ta kanku mu yi ta kanmu eh aikin mu na gare mu na ku na gare ku shi ga jama'a a rinka kulawa kar ka rinka damuwa da abin da mutane suka yi maka har ma ka kasa zama da mutane lafiya ka lura da abin da kai din kai wa mutane domin aikin wani ba zai kona ka ba kuma aikin wani ba zai saka aljanna ba ka tare ya ma kirki ya ka ka ji daɗi a lokacin ladan nasa ne in yi ma sharifa iya ka ka ji haushi a lokacin alhakin kuma nasa ne to da kai ne kai fa da abun kanka zai dawo saboda haka mu kula da wannan barhamu ya faɗa a cikin baiti yace ya faɗi magana a baitotinsa yace kila kauli yace amma sai dai ba ni na fara faɗanta ba masu baitoci bayan can sun yi baitoci sun rera ta a cikin baitotinsu amma ni ma ta yi daidai da baitina zan faɗe ta da bakina a matsayin ni ma ta zama baitina shine me idza kanat al-aqdar min malik al-mulk in dai an yadda kaddara daga Allah ne mamallakin komai to fa ya ni indi ma yusur wa ma yusur duk ɗaya ne abun abun da ya sa farin ciki da abun da ya sa bakin ciki duk ɗaya ne wanda ya kawo labarin bakin ciki aiko shi akai wanda ya kawo na farin ciki shi ma aiko shi akai ba su wannan bai laifi ba wannan bai girki ba duk abun daga ina daga Allah ko me mutum ya maka Allah ya kaddara zai zo ya ma wannan abun kawai ma a cikin kaddara ne a cikin kaddara ne an kaddara abin zai same ka za a yi maka shi ka tsaya nan kun ka ga sai ka buga ka daina wani kumburi ka wa dukari wani ma sai ce dukari ba ne na kuma an yi kan gashi an masa wai ba a sa masa an yi gashi ba a to ai cewa ba a sa ba ya fasa zo ma to ka ji suna cewa ku yi naku mu yi naku salamun alaikum aminci a gare ku eh wato mutarakatin kenan mu mun bari ba mu da ramuwa abin da kuma ka tuta mu ba mu da ramuwa ai salimtum minna min shadd min gairi dan kun zage mu to mu kan kun tsira a wurin mu daga zagi mu ba za mu rama zagi ba to ga da musulmi yake eh haka musulmi yake in wanda ba musulmi tuta masa yana geji ka ji abin da yake faɗa ba kai kuma kai ne mai jagorancin zagin mutane da iyayen mutane kafin ta su karewa kai kai kuma kai ne musulmi kaga aiki ko ya samu da na musulmi to kaga dai ka gyara ka da haka ake la su da jahilin mu ba ma neman jahilai na sabuhum ba za mu abuta da su ba dawa wannan zara aya ta ga wata sauka fi girbi sallallahu alaihi wasallama a wajen kwaɗayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ala imani ammihi abi dalib akan imanin babban sa abi dalib ma'aikin Allah sana ya yi ya yi babban sa abi dalibin musulun da ya ki to abin sai ya damu annabi a rai sai ce na kala ta hadiye mana hababta ba ka shirya da wanda ka so shirya ta kai kadai ya rasulullahi kai ne ka so shirya mutum mu ba mu so ba ba za ta yi ba ya rasulullahi inda Allah walakin la dai mai Allah ne bai da wanda ya so kun ya wani ba sai da sai na abubakar babansa usman ibn amir ana yi masa lakabi abu abu kuhafata da mahaifiyarsa umar kai suka yi tunani suka shawara su ciye kofi guda biyu miji da mata suka je sun musulunta a kai su gaba annabi muhammadu su karbi musulunci abubakar ya zo da su su karbi musulunci manzala ce abubakar waɗannan tsofaffi kawo haɗaru aini za ka zo ka kira na je gidan na ba su musulunci ya rasu kai abubakar ba sai ka dawo da su da girman su suna da ja da kada kada aka gungun zo har nan gida na ba saboda girmama a irin manzon amma duk da haka wajen ana taɗi saboda soyayyarsa da annabi da biye ya ce ya rasu lallahi babana ya musulunta da mahaifiyata amma da musulunta da baffanka ne ya musulunta da suka musulunta yake na ji daɗi da suka musulunta na ji daɗi amma da baffanka abin ɗalib ne ya musulunta da na fi jin daɗi ya rasu lallai saboda ni na sani musuluntar baffanka abin ɗalib zai fi faranta maka rai saboda shi ya rene ka kuma ya maka koyayya ta rayuwar duniya ya za a nafi san abin da ka so ya rasu da to masu yi wa annabi irin wannan soyayya da irin wannan kalan ƙauna su za ka zaga kuma ka ce wa addini to kai kuma da mai kai wa addinin kuma kai kuma ka ji ba irin abin da suke wa annabi kai da mai da mai kai jama'a da Allah a canza wasu har salati ne a cikin salatin akwai zagin abubakar da umar wani kalan salati ne wannan a zagi abubakar da umar kuma wai wani kalan salati kuma Allah fa a daji a gane eh Allah fa a gane Allah fa a gane na zan dai ko kai ba za ka yi aboki da mutumin banza ba kuma ba za ka in je kai din na kirki ne kuma ba za ka bar ɗan kai aboki da mutumin banza ba har kuɗi ake bamu iyayen ya'ya su ce mu taya su addu'a ya'yansu kar su haɗu ‘ya'yan banza su yi abu da a cikin gari Allah malam kai ma ta gwamnati kuru to ce shi annai muhammad ne zai aboki da dubu mutanen banza ka san dai baka ita kace ba ta bai bane duk tsiyarka to kawai shi annabi kawai zai zaɓa ba kenan ko kuma Allah ba zai zaɓa masa ba irin wannan magana bai kamata ba ba ya kamata ka faɗi magana ma mai hankali ma zai da amma duk wannan magana kuke ta faɗa duk masu hankali ba su yarda ba balle mai imani mai hankali ma bai yadda ba ballanta kana mai imani a ce har wani yana da wata matsayar da zai zagi abubakar da umar adi yauji mai yawa adi abubakar tun da annabi muhammadu yake zuwa yaƙi abubakar bai bai taɓa rashin lafiya ko wani ilan da bai ji ba tun da annabi yake duk iya inda annabi ya taɓa zuwa yaƙi ka tambayi masanan tarihin annabi wala abubakar ya je da kamata wasu wuraren kuma inda ake aika a sai aika da shi da shi annabin na gida amma in dai annabi ya ji annabi ya taɓa tafiya bai ta gida ba ko so ɗaya ko a duniya bai taɓa za mu wannan lura har ya koma wajen Allah ko bai taɓa bai taɓa motsawa da sunan ya gudu ba ana yaƙi bai taɓa motsi da sunan ya gudu ko so ɗaya da abubakar da umar ba su taɓa motsi don su gudu yaƙi ba ko so ɗaya har yaƙin da aka yi na da'afur din nan wanda annabi ya taɓa barin madina daɗe bai dawo ba irin wannan shekara a nan ne akwai kisar yakin da furu a wurin da zuwa makkan manzon Allah duka kisar a haɗe eh nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari mutum dubu goma sha daga daga madina mutum dubu goma yan madina ne mutum dubu biyu yan makka sai da arna guda tamanin su kuma hilfa ne abokai duk suna cikin taimakawa annabi aka tafi yakin aka ji aka gwamza duk aka kori mutanen sauran mutum kaji abubakar da umar din ba su gudu ba suna cikin sha biyun da suka samu kana ta hauka ka bakan bakaran kowa ba bakaran kowa ba walakin la yadi man yashau Allah yana shirye da wanda yake so wa huwa alim Allah ne masani bil mutadina da kuma shiryayyu wa qalu suka ce ai qaumuhu mutanen annabi suka ce masa a maka in na dubu guda ma haka suka ce muhammadu idan muka bi wannan shiriya tare da ke wannan abun da ka zo ka faɗan nan nuka ka ɗau min arlina a iya zuwa take kafin mu ce kwabo ma a tuge mu a ƙasar mu a wurgar da mu kamar an cire ciyawa saboda wani abu ne wani ra'ayi ne irin naka wani duk duniya ba mu irin ra'ayin ke kai duk duniya a lokacin ba wanda yake Allah ne ni ga ne Muhammad duk duniya suna tashar boliyar yace kana ƙara yi wa Allah irin wani injinin kowa ya zo ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuka je da in muka yadda da wannan magana naka muhammadu arna suka zo suka yo ga zurudin mai yi kuma ba arnan ban suka zo ai suka zo halaka mu sai Allah ya kabi da ji a'a ku da mana awalan nokin lumakin lahu haraman amina ba ni na ba su harami ba amintacce aini na ba su harami amintacce ko ya maru da fi min a gara wado suna zama cikin aminci su tsira a cikin harami daga dukkan wani harare walƙar da kira alwaki ne masu aukuwa min ba'ar al'arabi a wurin wasu larabawa ala ba'arin bisa wasu amma maka kamun aini na musu haka to su da suke da harami tsoron da za su yi a harami suke ba to tun da suna a harami tsoron mai rafi kai yanzu kake tsammanin tururuwar da ake maka da madina ba dan ba harami ne ba malam wala akwai magana tsakanin kai da Allah Allah ka je ka kalli iya idon ka ba kowa sai musulmi shi daya eh to harami ne wancan harami na maka annabi ya yi addu'a ya roki Allah Allah ya mai da shi harami na madina a nai muhammad ya roƙi allah ya ce annabi ibrahim ya gaya wa allah ya mayar da maka harami allah ya yarda ya mayar da maka harami ni ma na roƙi allah ni annabi muhammad ya mayar da madina harami da nufin abin da ibrahim ya ce ayi wa ayi wa maka ga annabi tunaninka to ka ga harami ta shi ne haramai ne ko duk duniya ba harami so biyu duk duniya ba harami so biyu makka da madina kaka Allah ce to ya za mu yi wannan magana kuma cewa yayi kuna tsoron kansu musulunta a maka wani abu ya samu gari ai gaji an musulunta yanzu ba abu ne ya samu gari ya za su faɗa haka ne na sa garin su harami ana yaƙi a ƙage ne su kuma suna zaune lafiya kalam to zuba ilaihi ana jawowa ya zuwa ga wannan harami samaratu kulli shay'in ya yi zace kowane kala kowane kala yanzu dai gashi nan in ka ji harami a yanzu haka gashi nan duk wani ɗan itace daban-daban ga sun na ga hada ɗanyen masarawa ana gasa a cikin masa saboda albarkar Allah gwaiba ba da gasa ne gwaiba ga ta wai ana sai da gwaiba sai ga ta nan amma ka san dai gwaiba dai abu ne wanda yake kular wanda ba wa ya yake lalacewa ya rufe su a yaba da sauran duk ga sunan su ɗanyen tumatirin duka a maka Allah ce ai mu muke haka ai kowane kalan ƴaƴan gidaje na duniya ake kaiwa maka ba na kaza kaza ko gari kaza ba na duniya ne sai ka nemi abu a garin karasa yana cin a maka sai kuma ku kuna noma su ba sa noma ku kuna noma amma akwai abu da kuna noma ba ku da shi to akwai a maka akwai a maka eh akwai a maka wani mutum muka rabe da shi ya tsaye rake ya yayyanka ya yayyanka ya sa a cikin moransa da ya je roƙon da aka yi Allah annabi ya sai da kowane yanka ɗaya riyar uku wato dubu ɗari biyu aka yi daga dubu ba su da matsaya kai ne nan za a ce ma yanka da ke naira ɗari kai kuma ya maka tsada saboda albarkar da Allah ya sa a gurin Allah ta amin ba ku ku muzulun da gurma ta magana to Allah ta rizkin ayo arziki ne milladun na daga wurin mu in ji Allah mu muka ba da arzikin walakin na aka zarahun amma yawa yawansu la ya rabu ba su sani ba ba sani ba an ma na gudu haku cewa mu abin da muke faɗa a Allah gaskiya muke faɗa to wa kam da yawa halakana muka halaka min qaryatin alqaryu da yawa muka halaka su inda Allah abinda za muka halaka su badran ma'isha da suna nuna mana takama da abun rayuwa ko na kudi ko na mulki suna nuna mana gadara sai mu halaka ai bani isra'ila sun taba kashe miskini ɗaya da yunwa yake musu ni ba ba ni da abinci yunwa za ta kashe ni a taimake ni sai aka hana shi sai ya mutu abinsa Allah tun yake zo a gaya musu ba zai bayyada ba an kashe masa miskini ɗaya da yunwa bayyada ba yake bayyada ba zai musu ko yunwa ko annoba ko yaƙi zaɓi a gare su aka ga yaƙi bala'i ne annoba ma bala'i na ɗaya ma gida shi da mutu duka amma suka ji ɗan gare gare yin wa an aka ɗan daddaure aka kawo ya ta wuce a shi kenan sai suka zaɓi yunwa sun manta yunwa ce take da wanda suka baje mutu da aka yi magan sai suka mutu duka duk suka mutu sarki ya rubuta ga daga hukumar mutu ya ce jama'a babban arziki cikin arzikin da Allah ya bayinsa shine abinci yace ina da kudi ina da mulki ina da mata ina da yaya ya dan lissafi yace abinci kai ne ba da shiga gidan mu ya rubuta ya mutu abin sai wani je gidan daga cikin wadannan mutane suka samu labarin kasa kaza gari kaza annoba na yunwa suka reno da kuma suka loda abinci suka kai musu gudunmawa agaji na gaggawa suka yi sagare suka nan da suka yi sagare da na aka ƙara da mutuwa ba sauran mai rai bale a taimaka masa suka yawace ganin kan babu wani shiga har ya ga waje ga yi wani mutum ya mutu kai a tattawa shi kamar zai mutum magana babu ya mutu wani shiga gidan sarki ya ga gawa sarki kamar zai magana da sarki sarki ya ja layi shi kenan sai ya ga takardar da sarki rubuta takardar ma a wurin sarki ya ajiye sai mutu ya dauka ya karanta ya karanta shi kawai yake to al'amanin ilimi ake da ya za daga da ajiyunsa ya zo ya daure kayansa ya mayar a kan rakuminsa aka ja yaya kuma tun da mun zo za mu taimaka ba kowa ba magaji kuma sai mun ɗebi gwalagwalai kare zinariya kawai za a yi ba da azurfa ya to ba mu yi aka zubar da wannan hadin kowa ya kaya kaya kaya rakuminsa shi da yadda zai aiki da sani ai sarki yana da gwalagwalan ya mutu me ba da abinci ne ke zama da kan je shi ke nan suka ibi gwalagwale shi ko juyo da hannunsa suka rike dan abin da za su dan ci kafin a zo gida sai Allah jaraba yanzu a ci abinci yanzu a jinwa yanzu a ci abinci sai abincin da kare a cikin daji da ana abin da ya faru a baya ba zai faru a nan ke sai to wani sai ka sai wani abinci da mai gina na ku bayani ga zina da hannun da azuta a ina nan kuka iba ina nan kuka iba da idan nake zo da ni ma na iba ni ba na bukatar zarwa aka yi aka yi wani za mu mutu ne ija ni ba na bukata suka yi don zuka nan wani ya zamu da kai waya gaba ɗaya mun zama bayinka shi ko bawa in dai ka mallake shi kai zai za ka fi shi kai mai bawa shi ko bai mallake dukiya wato abu ne mallaka na kan bai mallake kansa ba wata in ka da mun da yake na yi shi ke nan sai haɗa su ka da wanda su ba su da ta cewa ya san musu abinci ana ci haka da gida ana dawa shi haka zarce gidansa gaba daya ba mai yanci a cikin haka je haka sassauke kaya haka sa kuɗaɗe a cikin wurin adanawa aka adana kuma da zazzauna ƙofa gida kuma suna gida sai irin aikin da mai gida yake aje aiki za su su sun zama bayi sai ce ku zo muku baiwa suka je muna sauran sa mai gida ya ce kowa na ya tashi tafi gidansa eh daga nan zai ce gaba kai ku jika yana gidansa magana ya kare eh magana ya kare to Allah bai son a yi masa alfahari in Allah ji alkariya wa urida bil qaryati ahluha abinda ake nufi alkariya mutanen alkariya da yawa wa tilka wasakinu ga gidajen su can in ji Allah lam tulkami madin illa qalila ba zauna ba ma bayan su sai dan kadan kadai sai dan kana wanda bai wuce Allah wuce a dan yini da ko abin da ya kama da wannan wa kunna na warisin mu mu ne magadan su da Allah amma ta na buka mulkal qura ubangijin ka bai halaka da mutanen alƙarya bi zulmin na akan yi zalunta alƙarya Allah baya haka hatta yau azabi ummi ha rasula sai mafi girman su Allah ya aika wato mai musu gargadi manzo ya tulu alim ayat ne karanta musu ayoyin mu in su yadda sun tsira in su ki abin da faru ya faru amma ku na mulkal qura Allah ce ba ma halaka da alƙarya illa wa ahluha zalimun sai mutanen alƙari sun zama azzalimai da takaribin rusuli da kai da manzanni sannan sai mu halaka ba ma wajen duk abin da aka ba ku mi sai na wani abu ba mata ula hayati duniya ku sani wani jin daɗi ne kurun na duniya wa zinatuha da arin duniya in ƙarfi ne haka na jiki don wani ƙarfin jikinsa ne damuwa shi aka ba shi ina ganin kamar mutum goma mutu ya shi ba to ya ga tsarin duniya da za a barka da za a barka akwai ranar da ba za ka iya da sha ba wannan karfin ya bari ya zai a garin muna da wani mutum ya rasu Allah ya ba shi karfin jiki haka buhun gero zai dauka a kayi irin na da a kayan da ya duraren zai kai har wani ƙauye ya dawo abinsa amma a kwan a daya da ya duba da ƙyan yake tafiya da ƙyan yake tafiya wani ma'aya ba ne ga ƙarfin a da ko to yanzu ba babu to don haka abin da Allah ya baka haka ne ko menene yanzu ko dukiya aka baka yadda ka ga mai ƙarfin na aka waye gari ba ƙarfin to haka za a ce kana da dukiya in ya ga dama ma a ce akwai kasta ƙare za a zo sallama ana neman mai ita za a nemi aro ko na wala wala ba za a tambaye ka ko yarka za a aura ba za a yi magana da kai ka yi tsaya in ka yi za a yanka a taice suke su rinka tafiya a taice suna harjan rage marka in kuma abu da suke masu bole da kaya za ta yi to nuna haka dai ai bisa mata ola za ku dan ji daɗi wata da zai nuna biyu ku aro da shi a yama ya tafi iya rayuwa yana daga cikin mala'ikun da suke magana da mutum kamar yadda wani mai suna ibn wasiyar wato sai su zo mala'ikun guda ashirin ne suke magana da mutum kafin ya mutu eh ido da ido fa ha to waɗansu sai zo su zo wane aina ba da nika alƙawiyo a ina jikin ga mai ƙarfin nan eh gasan wani ƙarfin ne zai sa a ce dan Allah ce bai yadda ba saboda ya yarda da ƙarfin sa ba zai cutu ba a wane kai hakuri dan Allah ce bai yadda ba a ji da yayi kuma kayin gare ba ake tallafawa yake nan aikin haka kayin gaba ga kan jinjiri dan karami ya tsaya ya fara zama kai kuma kayin yaƙi ɗan uwa sun tallafo har sun gaji sai dai a je ma shi a kan mutu kafin ka ƙarisa ina ƙarfinka wani ku iya magana ne su ce aina lisanin karfasihu wani ina harjanka mai iya magana in an ce kaza ka ce kaza in an bullo ana zo a nuna ma gaskiya gane wani kaso kuma masa gaskiya ma sai an zabe maka sai ji to yanzu yau fa gaida kai ake yi kuma masoyinka ne ya zo gaida kai ya aka shiru ko ko in baka faɗa ba to da irin wannan kalmomi ko waɗanne uku uku da akwai abin da za su faɗa kuma ƙarshe da biyu kafin mutum ya ɗauke wuta mala'iku ashirin wa ma inda Allah abin da ke wurin Allah ai zawabu hularan sa kairun yaji wa abqa ya fi wanzuwa shi ba karewa ne afala ta kinu yanzu a ji ba za ku hankali da wannan ba an da baqiya ku gane wannan abun da bai karewa kairun shi ya fi min alfani daga mai karewa to ku jayi ko sa to yayi ko to sai mu gana wannan tumuni in Allah ba mu iko kuma gobe sai mu dora zuwa abin da ya dauka to jama'a ce ai Allah ne in Allah ya ce ai to ai in ya ce a bari kurun abin ya zauna lafiya